بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الكرام muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da sake nuna wannan lokaci kuma ya samu a wannan masallaci na sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan mai cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin ta da Allah mai girma yau muna hudu wata Ramadan eh haka ne hudu ga watan Ramadan hijira 1447 wanda yake shine 21 ga watan biyu miladiya 2025 ne ke wannan karatun namu shine na uku idan Allah ya so a muna cikin suratul kahfi mun tsaya akan aya ta 47 inda zamu tashi akan aya ta 48 amma dai sai ka sake karanto tun daga 47 din nan domin alakar da ke tsakanin da wadda ke bi mata wa yawma nusayyiru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نباهر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا
وهو الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نعم الله مدوكين سركتي ويوم نسير الجبال randa za mu tafiyar da duwatsu watar al'arda barizatan za a gasa bayyane wahashar nahu muka tayar da su gaba ɗaya muka tattara su a wuri ɗaya balam nugadir minhum ahada ba mu barin ko ɗaya daga cikinsu wa uridu ala rabbika sai a gito da su a kan ubangijin ranar kiyama tawaga tawaga ko da gito da su saffan sahu sahu Allah ce na karji to muna kun zo muna kama halakana ku kamar yadda muka halitta ku a wannan maratin can farkon shuki a lokacin da muka halitta ku mun halitta ku ba dukiya ba yaya ba kowa tsirara ko kaciya babu to haka ga kun zo muna haka nan yau bal a azamtun can sadda kuna rayu duniya koriya allan na ja'ala lakum maw'idan ba za mu sanya muku alƙawarin da za mu tayar da ku ba ba haka yanzu ga alƙawarin ya ce ga ku an tayar wa wudi alkitabu aka aje littafi na ayyukan kowane mutum wa taral mujrimi na mushfiqin mimma fihi kana ganin masu laifi suna jin tsoron abin da ke cikin wannan littafin waya kuluna har ma suna cewa ya wailatana kai to mu ya halaka mu ma li hadal kitab wani irin wannan littafi ne wanda ke layu gadir sagiratan wala kabiratan illa asaha bai barin karamin abu balle babba ma cikin sai ya ne sabci ya kididdige ya tsare wa wajadu suka samu ma amilu abin nan da sun ka aikata hadirin gashi halarce duk abin da mutum ya aikata gashi a gaban sa wa wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa idan muka duba wannan ayoyin wato tun daga aya ta 47 din ga zuwa ta 49 wannan ayoyin guda uku Allah madaukin sarki yana ba da labari game da ahwarul ahwari yawmul qiyama tsorace tsoracen da akwai a ranar kiyama da kuma abin da ke zamowa na manya-manyan al'amura wanda ke faruwa a wannan ranar daga cikinsu na farko tafiyar da wayannan duwatsun da muke gani gaba ɗaya za a sheke su ya zama iska na ɗaukar suna tafiya kamar yadda giragizai ke tafiya kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata a surtu tsore aya ta tara zuwa aya ta goma yana cewa yau mata muru sama'u maurin wata sirrul jibalu saira ran da sama za ta girgiza girgizawa su kuma duwatsu ba tafiyar da su tafiya aya ta sifa an makina wata zuru za a tafiyar da su daga wuraren da suke kuma a kawar da su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan tafiyar da duwatsu a cikin suratul naml ayat 88 Allah ce wata ran jibala tasabuha jamidatan wa hiya tasabuha jamidatan wa hiya tamurru mar sahabi kana ganin duwatsu kana tsammanin su duwatsun tsandare suke ma'ana kamar yadda ka saba da su a nan rayuwar ta duniya Allah ya ce amma wa hiya tamurru mar sahabi suna shukawa yadda giragizai ke shukawa ainihin iska na dauka wannan ma a cikin suratul qari'a Allah madaukakin sarki ya muke duwa tsawon gabadi za su zama kaman kada yace wa takunul jibalu kal ihlil manfushi duwa su za su kasance kamar kada wanda aka cire maguriya aka sabe ta ta zama ba guriya a cikin ta sakwai sakwai to kaga wannan duka nuna duwa tsawon gabadi za a ninnike su a rede su a yamuke su haka ma a cikin suratul taha aya ta 105 zuwa aya ta 107 Allah madaukin sarki yana cewa wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yazruha qa'an sasfan la tara fiha iwajan wala amta yace su mutane suna tambayar ka game da duwatsu to kace za a tashi alkiyama za a ban kasa to su duwatsu ya za a yi da su Allah ce fa qul kace musu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke su shekewa fa yazruha ya bar wuraren da duwatsu suke ƙa'an kasa ta koma fako sassafan wanda an mai samki wanda babu komai a ciki la tara fiha wajen wala amta ba ha ganin wani kawar kace wala amta haka ba zuki mana ba kware ba tudu to kaga duka wannan suna tabbatar da tai cewa ranar kiyama duwatsun za a tafiyar da su kamar yadda Allah madaukin sarki ke wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da ainihin duwatsun gaba daya wa tara al-arda barizatan Allah ce kana ganin ƙasa bayyane بمعنى ظاهرة ليس فيها معلم لأحد بيّنتك با وتا علامة تكو ديا ولا مكان يواري أحدا با ورين دake ruhi mutum ko guda bal al-harqu kullum bahuna li rabbih bar ma wannan talikai gaba dai suna masu bayyana ga ubangijin su lata fa alaihi minhum hafiya wani mai koyo ba zai iya koyewa daga cikin su ba kasar gaba ɗaya za a redeta ya zan ba tudu ba rahi ba ice ba duki ba komai dan na iya ganin haka da lika ba wani abu wanda zai tarika gaba ɗaya mutane za su bayyana Allah ya ce wa hasharnahum muka tara su gaba ɗaya falam nuga dirminun ahada ban bar ko daga cikin su ba ai jama'anahum al-awwalina minhum wal-akhirina muka tattara su na farko da na ƙarshe falam na tarkumin mu'adam ban bar kowa daga cikin su ba la saghiran wala kabiran ba karami ba babba Allah ce kowa mun tattara su wuri daya kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata a cikin suratul waqi'a aya ta 49 zuwa aya ta 50 yace qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ka gaya musu da mutanen farko da na karshe gaba ɗansu za a tattara su zuwa wani ƙayyadaddin lokaci a cikin wani ne wanda asalin ne shine ranar kiyama inda za a tattara kowa da kowa irin wannan ma Allah madaukin sarki ya faɗe shi a suratul hud aya ta 103 yace zalika yawmun majmu'un lahun nasu wannan yini ne wanda ake tattara mutane a ciki shine ranar kiyama yawmun mashhud kuma yini ne wanda kowa sai ya halarta ba wanda ke lafiyawar ko ce bai da dama ko yana da wani gudu gaba ɗaya kowa da kowa zai so Allah madaukin sarki ce wa uridu ala rabbika su talikai aka gitto su inda ubangijinka saffan sahu sahu ai bi ma'ana anna jami'al khalaiqi dukkan talikai ya komo na bayyana da Allah saffan wahidan suka tsayo gaba ga Allah sahu daya kamar da Allah madaukin sarki ya fada a cikin suratul nabaw aya ta 30 Allah ce yau mai ƙomin ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba ran da mutane gaba ɗaya za su tsaye da ruhu wato da jibrilu da mala'iku saffan suna sahu daya la ya takallamuna su ma ba sa yin magana illa man azina lahu rahman sai wanda Allah mai rahama yawa izini wa qala sawaba shi ma wanda an kawa izinin zai faɗi daidai to wannan yana nuna kenan cewa mutane za su zo sahu ɗaya ko kuma a wata fassara za su zo sahu sahu kamar yadda malamai ke ba da labari za a yi sahu 80 40 na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran 40 na sauran al'ummomi wallahu alamu a takaice dai duk da aka kaya sahu dai zagaye shi ga rawun ne ba irin wanga sahu da muke yi na sallah ba kamar irin sahu da ake in an zo ana sallah ka'aba haka yake mutane na farko sannan aljannu sannan mala'iku eh sannan jahannama sannan mala'iku an zagaye ba wani wani hita to haka za a zo sau sau irin kamar da Allah ya faɗa a cikin sutul fajr aya ta 22 waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka yazo da shi da mala'iku su ko mala'iku sun yi sahu sahu to sai ubangiji ya zo domin yin hisabi to a wannan lokacin Allah zai ce laqad ji'tumuna haqiqa kun zo muna kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halitta ku tun can karo farko wannan konkosa ne ga munkirai masu musayya ayyukan makoma da kuma zargin su a gaba ga shaidanni an zo ranar kiyama ga kowa da kowa sai a ce ma ainihin masu musun tashar kiyama laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra kun zo muna kamar yadda muka halitta ku tun can karo farko sai Allah ya magana da su ya ce bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida kun riya cewa ba za mu sanya muku ba wata alƙawarta ai ma kana zannuku anna hadha waqi'un bikum ai ba ku yi tsammanin wannan abun zai auku ba wala anna hadha ka'irun ba ku yi tsammanin wannan abin zai kasance ba to yanzu ga ku sai kaka Allah ya ce wa wuri alkitabu aka ajiye littafi wani littafi ne alkitabul a'mali littafin ayyuka allazi fihi aljalil wal hakir wanda yake ciki akwai babba akwai mai girma akwai walakantacce wal fatir wal kitbiru akwai karami akwai babba wasagir wal kabir wato da karamin aiki da babban aiki duka komai akwai cikin wannan littafin duk abin da ka aikata rayuwarka ta duniya sun nan da kabbala ga har lokacin da mala'ika mutuwa ya karbi rayuwarka duk abin da ka aikata yana cikin wannan littafin a daidai lokacin da za a zuwa da wannan littafin Allah ke fatanar mujrimina kana ganin masu laifi mushfiqina mimma fihi suna tsoron abin da ke cikin wannan littafin ay min a'malihim sayyi'ati wa af'alihim qabiha muyagun ayyukan da sun kasan sun tattara a cikin wannan littafin suna jin tsoro suna kafa kafa da shi waya kuluna har suna cewa ya wailata na bi ma'ana ya hasarta na wailana alama faraduna ya damuwar mu da bakin cikin mu wannan shine lokaci akan sakacin da muka yi na rayuwar mu ta duniya mai wana wani ya ce mu wayo mu Allah shine ma'ana ya waidata na mali hazal kitabu menene irin wannan littafi wannan littafi wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan bai barin karamin aiki wala kabiratan ballantana babba illa aha sahafa ce ya lisafin shi ai wai la ya tarku zamban sagiran wala kabiran wala amalan wa in sagura bai barin zunubi babba bai barin zunubi karami kai bai barin kowane irin aiki ko da ya zama kankane illa a sahafa ce sai ya lisa wannan aiki ya tsare shi yanzu ga shi aje gaba gare mu muna ji muna gani kuma shi ne aikin da muka aikata imam tabarani ya rawaito hadisi hadisin da ainihin aka jingina ga sa'ad ibn junada shi sa dan junada na cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kare yakin Hunain sai ya sauka a wata ƙasa wadda an fako wata sahara babu komai a cikin ta ba ice ba duki ba komai ƙasa ce fallon sahara sai ce masa habbansa ku tattaro duk abin da kun ka samu na wani ice ko wani kare kowa a wace a yawata duk wanda samu wani ɗan ice ko wani ɗan kare ko wani ɗan yanga ko irin mai da kuka samu ku tattaro shi ku kawo mutane ko suka bazu a cikin wannan sahara wanda ya samu wannan kare ya dauko wanda ya samu wannan yake dauko wanda ya samu dan wani sa- duk dai abin da an ka samu tun da abin sahara ce ba komai duk abin da an ka samu sai a tattaro nan take kowa to ya azana shi kowa to ya azana shi kowa to ya azana shi kafin a jima abin ya zama irin wani tani na wannan yayi tatuwan da sun ka fito annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta rauna haza shin kun ga wannan kun ga wani sahara ta ikin tuwa kun kai yan kanana kanana abubuwa kuka zo kuka tattara zuga sunan sai gudan kai to fa kazalika tajmu'u dhunubu ala rajulin minkum haka ake tattara zunubai akan ɗayan ku akan kowane mutum daga cikin ku kama jama'atu haza kamar yadda kun ga kun tattaro nan yan kanana kanana abubuwa kuna cikin tuwa kuna tarawa har ga abin ya yawa to haka aka tattara zunubai har su yawa bal yattaqillaha rajulun don haka kowane mutum ya ji tsoron Allah wala yuzib sagiratan wala kabiratan kar ya aikata zunubi karami ballantana babba fa innaha musatun alayhi duka wannan zunubai za a nisa fa Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadir suka samu duk abin da suka aikata gashi halarce gaban su mai na khairin aw sharrin abin da suka aikata na alkhairi ne ko na sharri duk abin da suka aikata gashi gaban su suna gani kamar yadda Allah madaukin sarki ya bada labari a cikin suratu ala imran aya ta 30 yana cewa yawma tajir kullu nafsin ma amila ran da kowace rai za ta samu abin da ta aikata mai na khairin na alkhairin mudaran gashara ce wa ma amila min su'in haka da duk abin da ta aikata na mummuna abu shi ma mudaran gashara halatto shi a wannan lokacin tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida kowace rayuwa za ta yi burin da a ce tsakaninta da wannan mummuna aikin akwai wani fage mai nisa akwai tsakanin nisan sama da kasar da wannan aikin amma ina tun da ta aikata haka a cikin suratul kiyama aya ta goma sha uku Allah cewa yuna bawl insanu yawma izin bima qaddama wa akhara ana labarta mutum a wannan ranar ta kiyama abin da ya gabatar da abin da jinkirta mana abin da kai za a baka labari abin da ya kamata kai kake shi ma za a baka labari shine ma qaddama wa akhara haka suratul tarif aya ta tara Allah ce yau matu bi da sara'ir rana ce wadda ake tonon asiri asirai za a tona su abin da kai kowa bai sani ba Allah ya sani mala'iku sun rubuta yanzu sai a zo gaba ga kowa da kowa al'awwali da wal akhirina kowa yana ce wannan aikin wani dan wani ne shi aikata kaza da kaci kaza a wuri kaza shine ma ratu da sara'ir Imam Ahmad ya fitar da hadisi wanda ke hadisi ana san malik ne radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kulli gadirin liwa'un yawmal qiyamati yurahu kowane mayaudari yana da tashi tuta ranar kiyama ana gane shi da wannan tuta tutoci za ta sa kowa da irin yaudarar sa gashi da tuta ta irin yaudarar da yayi ana gane shi to lalle wannan shi yaudarar kaza kamar yadda Buhari da Muslimu suka fitar da wannan hadisi a wani lafazi na cewa yurfa li kulli gadirin liwa'un yawmal qiyamah dukkan wani mayaudari ana daga masa tutar ranar kiyama ma'ana tutar gwargwadon ainihin zaluncinsa kowa da wannan tutar za a gane cewa shi wani ga irin zalunci ne duk da ko zalunci ne na rage lokaci harfe kaza zuwa kaza za ka yi abu kaza an ka shartanta da kai aka yi da jejina ka aminta ka zo ka rage lokacin to hatta da shi yaudara na kuma za ka zo da tuta irin wannan yaudara Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa ai Allah yana hukunci tsakanin bayinsa a cikin ayyukan su gaba dai bai zalunta kowa kai har ma Allah gafartawa yake ya kau da kai yawa wasu jin kai sannan ya azabtar da wanda ya so da kudurarsa da hikimarsa da adalcinsa don haka bai da Allah madaukin sarki yake zai cika wuta ga ma'abuta sako da kafirai da ba su sako Allah zai shi kuka da su to daga baya sai Allah ya tsiratar da waɗanda ke sako ne suka yi a fitar da su bayan ai musu horon da ake musu a dawwamar da su kuma kafirai a cikin wuta su kan ba su ta har abada domin me Allah shine mai hukuncin nan da bai zalunci kamar yadda ya faɗa a cikin suratul nisa aya ta 40 inna allaha la yazlimu mithqala dharratin وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله بايا zalunci ko da kutankucin nauyin azarra ne idan kyawun aiki ne mutum ya guda ko da bai shi nauyin azarra ba yudha'ibha Allah zai dillinka masa shi wa yuti min ladunhu ajran azima ko bayar da lada mai girma ta daga gare shi haka nan a suratul anbiya aya ta 47 Allah yana cewa wa nadau mawazin al-qisti wa nadau al-mawazin al-qisti li yawm al-qiyamah wa la tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min hardalin ataina biha wa kawabina hasibin Allah ce za mu azama aunaye na gaskiya na adalci a ranar alkiyama yawon kiyama bai ma'ana fi yawon kiyama wala tuzlamu nafsun shay'an ba a zarunta rayuwa da komai wa in kana mithqala habatin min hardalin koda abinda mutum ya aikata kwaton kucin nauyin kwaya ce ta komayya wato kwaya burburwa Allah ce ta yana biya za mu zo da wannan aikin Allah ce wa kafa bina hasibi mun isa mu zama masu hisabi Imam Ahmad rahimahullah ya fitar da hadisi wato hadisin Jabir ta Abdullah wanda ya anso shi ga Muhammad ibn Aqil wanda ke Abdullah ibn Muhammad Aqil wanda ce ya je Jabir da Abdullah yana cewa na samu labarin balagani hadisun ar-rajulin na samu labarin wani mutum yana da wani hadisi wannan mutumin ya ji hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir da Abdullah ya ce fashtaraitu ba'ira mutumin yana nesa ba kasa guda suke ba amma yi labarin akwai wani gari kaza ya ji wani hadisi kaza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma yana son ya tafi ya samu tabbacin cewa eh lalle mutumin ya ji hadisin domin ya samu tabbaci game da wannan hadisi yace ni sai raƙumi ni daura mara raƙumin sirri ni tafi yace kuma ni tafiyar wata daya wata daya saboda hadisi guda mallan ga karatu ga bakin garkaka ka kasa tsayawa kai bakin garkaka duk za ka duba garakenmu ko ina a nan kusa gare akwai malamin da ke karantarwa ba tafiya wata guda ba ko tafiyar minti guda ba ka kai garkan malam amma kuma an kasa karatu a cikin 24 hours awa 24 tsakanin yini da dare duk ka mai da su daga duniya sai kwana wani yazu billah a shi jabir ibn abdullahi ya ce ni tahiyar wata guda hannun sai kasar sham fa'iza abdullahi ibn anisa sai a shega mutumin nan shi ne wani bawan allah wanda ake kira abdullahi dan anisa ni ce ba wanda a shamakinsa ko sarkin garka wanda shi ake nema ya ba da dama a shiga gida kaga wannan da kuke ganin ana aje mutane bakin garake sai ne mai da shiga ba sabo abu bane ko da boko da tura sun kazo sai sun sunci da wannan tsari ba a bari haka dai duk wanda ya zo kawai ya fada haka rikin din shi yasa ba musulunci yace in ma zaka shiga gida kai sallama bayan kai sallama ka nemi izini in ma an ce ma ka shigo ka shigo an ce koma ha koma to ashe don mutum ya aje wani bakin garka ka zo ka tambaye shi ina son in ga wani yazo ya faɗa ma da wani yana son ganin ka in ya ce shigo ka shigo ya ce a banda lokaci ne sai hakoma idan an kai muku izini ku shigo wa illa ku koma wa ku wannan shi ne abinda ka tsari da musulunci don haka karka zo kana ta faɗa ga wannan da hake ganin bakin gara ka kana wai sauran mu mutane ya za a ce ba a shiga a wannan musulunci yana da wannan tsarin to kaga wannan malami ne ba ce a mannan lokar gama ba gwamna ba wani babban mai kudi da malami ne amma ga shi na da bawa wanda yana nan bakin garka in ka zo sai ka mai magana ni na wani na so in ga wani sai sai faɗa mai wani yana so ganin ka nace kullahu jabirun alal babi nace ka faɗa mai jabiru yana nan bakin garka yana son ganin ka faqala ibnu abdullah sai shi wanga shamake ko wanga sarkin garka aka ce ba ko wanda suna kamata ba wanda dace da shi yace a shin Jabir din da nake jin labarin sa Jabir da Abdullah wanda ke sanin manzo Allah ne sanan ne ne shin kana nufin Jabir da Abdullah kullu na nace eh ana faɗa mai cewa ga Jabir da Abdullah nan bakin garka yana jiran ka nan take hito yana ma take tufarsa bai ma tsaya samu dama kankamta tufafinsa saboda saurin da ke an ce ga wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin garkarsa yana jiran sa yana fitowa sai jabiru abdullah ce fa atanakani wa atanaktu ya rungume ni na rungume mana aka gaisa irin gaisa an talar ma ke kaga an rungume juna haka saboda murna kowane su sahabi na yana can wani bagire daban to yanzu ga su Allah ya hada su da murna kowa ya rungumi juna bayan sun gama gaisawa sai shi Jabiru ya ce balagani an anka annaka sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil kisasi na samu labarin cewa akwai wani hadisi wanda ka jiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana magana akan kisasi abin da ake kira kisasi shine idan mutum yayi ayi mai irin abin da yayi ba shi to an ta muta au a muta qabla an asma'u ni ji tsoron kada ka mutu ko ni in mutu ban hadu da kai ni ji wannan hadisin ba wato shi yasa ne dauro sirri ne taho hannun don kada in mutu ko kai ka mutu ya zan wannan hadisin bai bugi kunne na ba faƙala sai ya ce lallai haka ne ya ce samitu ga hadisin ya ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharun nasu ana tayar da muta ya hashirullahu azza wa jalla nasa yawmal qiyamati Allah mabuwaye da girma yana tayar da mutane a ranar kiyama aw qala al ibad ko ko abinda madadin annabi ne ce al ibad ko dai yahshuru Allahu azza wa jalla al ibad yawm al qiyama ko yahshuru Allahu azza wa jalla an nasa yawm al qiyama duk dai wanda aka ambata duk dai riwaya ma'anar ta guda Allah zai tayar da mutane oratan suna tsirara ba wanda da ko kamfai gorulan kowa bai da kaciya sannan buhuma kuma za mu tashi buhuma to shi abu da jabir da Allah bai san ma kalmar buhuma fa qala qultu dace to ma buhuma to me yake nufi da buhuma na san uratan hunta marasa tufafi na san gurula wanda ba su da kaciya to menene buhuma qala laysa ma'ahum shay'un ba su tare da komi fanko za su tashi kowa zai tashi fanko ba wanda aka komai summa yunadihim bi sauti yasma'uhu man ba'uda sannan Allah ya kira su da wani sauti wanda yake har wanda an nesa komi nisan wurin da mutum yake ji wannan sautin kama yasma'uhu man qawma kamar yadda wanda aku suke jin sautin haka wanda an nesa suke jin sautin da kai da akusa da wanda an nesa dujjin ku kuda ga wannan sautin abinda Allah zai ce musu anal maliku anal maliku ana dayyanu ni ne sarki kuma ni ne mai sakamako la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nara wala hu inda ahadin min ahli jannati haqq bai kamata wani dan wuta ya shiga wuta yana da wani haƙƙi ga wani dan aljanna hatta a kusurin sai na rama ar ne dan wuta wanda ke yin shiga wuta har abada Allah ce ba zai yiwu ba zai kamata shiga wuta ba yana da wani haƙƙi akan wani musulmi na aljanna kwace sai na fato masa haƙƙinsa sannan ya shiga wuta din don haka kamar ganin arna na kai ta zalunta su wallahi baka shiga aljanna da haƙƙin su sannan su kafin a sa su ta wallahi sai an kwato musu haƙƙin su wanda a gare ka in ko kullum masallaci a kwana kana sallah in kullum da ya azumi hake yi ne ba aya kan abin nan ba don haka kaga cewa wannan wai kahiri na ko ka zalunta ai kahiri na babu komai a'a sannan Allah manzala ce haka nan kuma Allah zai ce wala yanbaghi li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljannata wala hu wala hu inda rajul min ahli nari haqqun hatta aqsahu min yace haka nan dan aljanna bai shiga aljanna yana da wani haƙƙi ga wani dan wuta wani dan wuta ya zalunci shi da wani haƙƙi ga dan wuta sai na kwato masa haƙƙinsa sannan ya shiga aljanna shi kuma wancan sannan in tashi wuta da haka duk abin da kaga mutum yana yi karka ji tsoron wai don mutum ya zalunce ka kyale shi kawai wallahi in ma dan aljanna bai shiga aljanna sai an kwato makakinka in ma dan wutan na ba zai shiga wuta sai an kwato makakinka kai manzo Allah ce hasan latama duk da mari mutum kai sai ya rama mari ne gaban Allah ranar kiyama ya da kan mare haka za a mare ka a ranar kiyama sai muka ce kaifa to ya za a yi wa'in haƙoƙan ka ce za mu tashi tsirara za mu tashi babu kashiya za mu tashi fanko ba komai to ina ake samu ina haƙoƙan balle a biya kaga shi ne abin tambaya wanda tashi fanko bai da komai an ce ya zalunci mutane kuma ba zai shiga aljanna bai na aljanna sai an kwato haƙƙinsu ko ko bai shiga wata da dama mutane sai an kwato haƙƙin mutum kuma gashi wanko bai da komai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bil hasanati was sayyiati wannan abin ana yin shi ne da alhasanat wa sayyati kyawun ayyuka da wayan ayyuka idan an wuta ne ya ce kankai na aljanna ne an ce bai shiga wata sai an kwato mai hakkinka to cikin zurbanka za a kiyasta kwatankwacin zaluncin da kai yayi maka sai a ƙara loda mai ya ƙara nutsewa a cikin wuta idan ko kai dan aljanna ne ka zalunci wani la'alla dan wuta ne ko dan aljanna ne to kyawawan ayyukanka su ne ake kiba a bashi shi da kan zalunta kan sallar da kai azumin da kai sadakar da kai sauran ayyukan da kai na alkhairi cikin su ne ake kiba gurgudun zaluncin da kai a biya shi amma duk da haka zaka samu wani ya zalunci al'umma masu dimbin yawa wani ma za a zo sallah ta da azumi na duka da alkhairi ba su biyan zaluncin da yi saboda zalunci ya yawa za a ta diba haza min hasadati wa haza min hasadati wa haza min hasadati har a kwashe shi duk aikin da yayi an ba mutane an biya su shi an bashi haka amma kuma ga sauran wasu wanda zalunta ga sauran wasu wanda ci amanar su to su kuma sai tun da yanzu bai da ladan da za a diba ba sai a ɗebo zurbai ne zurban su sai a tsora masa sai a gangara shi da wuta Allah ya kare mu to kaga wannan shine ainihin sakamakon da ake yi a akwai hadisi shoba wato shoba ya fitar da wani hadisi hadisi wasu wani afani radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal jama'a la tuqtasu min alqarana a yawmal qiyamati dabba wadda a kunduru akan rama mata daga wadda adda kahoni yawal katar kiyama akuya tana da kahoni ta zo ta saka wata kudi waccan waccan ba ta da kaho balle ta rama ture ranar kiyama za a sa waccan kaho sai a ce je ki ture ta da ta ture ki dabbobi ba wanda babu takalita kan zuwa dora ba a ce su koyi ba ce su bani ba ba ce ga ladar da za a ba su ba ce ga zobe da za a ba su ba amma duk da su dabbar da ta cuci wata ranar kiyama kafin Allah ce kunu turaban dabbobi ku kasance turda gaba daya duk wata dabba wadda ta cuci wata sai an sa waccan ta zo ta rama idan takin ta tayi a ce takarta idan shurin ta tayi a ce shurarta idan tunin ta tayi a ce tunarta dabbobi su ba dora musu aiki duk ba amma ga shi za a yi kisasi tsakaninsu to ina ga mu 'yan adam wayanda mu adda yi mu adda bari mu adda aljanna mu adda wuta don duk doyi ana hanke su Allah madaukin sarki ya ce kamar da zuwa cikin suratul anbiya'i aya ta 47 yace wa nad'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a za mu azama aunaye na adalci a cikin ranar kiyama Allah ce ba za a zalunci wata rayuwa da komai ba na ƙila mutu ya wani aikin kwarai a ƙi cika masa ko ya aikin mummuna a ƙara masa a kamun da yi Allah ce ba za a yi wannan ba don haka wannan littafin wanda aka ce za a aza shi mutane suna tsoron abin da ke cikinsa saboda abin da ka aikata yana ciki kuma har suna cewa mali hadar kitabi la yugadiru sagirata wala kabira illa asaha ai irin wannan ne Allah ya ambata a cikin suratul an'ami aya ta 38 yace duka wayancan da suka shude al'ummomi ne ire-iren ku ma farratna fil kitabi min shay'in Allah ce ban bar komai a cikin ta komai yana nan rubuce thumma ila rabbihim sharuna sannan za a tayar da su zuwa ga ubangiji sai Allah ya ci a gaba وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Allah ce wa yasqulna lil mala'ikati ka tuna yayin da muka ce wa mala'iku isjudu li adama ku yi sujuda ga annabi adam fa sajadu dukkan mala'iku gaba ɗaya suka yi sujada illa iblisa in banda iblis kana min aljin ya kasance yana cikin aljannu fa fasaka an amri rabbih ya fita daga yin da'a ga umarnin ubangijinsa ya zama fasiki bai wani dama alfasiku shine alkhariju da da'a wanda ya hita bai yi da'a ba Allah ce to shi wanga shedan da an ka cewa babanku sajada ya kiya afa tattakhizunahu za ku rike shi wa zurriyatahu da zurriyarsa awliya'a su zama su ne majibintan ku min duni ko bayana wa hum lakum aduun shi shaytan da zurriyarsa makiya ne gare ku Allah ce bi isalil zalimin badala tire da wannan hurhuren da azzalumai suka yi kuka bar Allah kuka dauki shaytan to hurhuren da kuka yi kun hurhure ya munatar da shi a wannan aya Allah madaukin sarki yana faɗakar da bani adam yan adam mu kenan akan kiyayya iblis gare mu da ko baban mu annabi adam tun kafin mu kuma Allah yana kwankwasar duk wanda ya bi shi daga cikin yan adam ya saba ma mahalcinsa majibincinsa wanda ke shi ne ya fara shi ne ya kaga shi kuma shi ne ya azurta shi shi ke ciyar da shi amma kuma duk da wannan ya jibinci iblis ya dawo yana kiyaya da Allah subhanahu wataala yanzu wanda ya halitta ka ya raya ka yake ciyar da kai yake shayar da kai yake baka lafiya duk abin da kake so yayi maka sai ka aje shi ka dauko wanda an makiyin ka makiyin baban ka ce shi zaka ba yanzu dai mu dauka ko a cikin mutane mutum biyu ne wannan ko da ka tashi an ce ma ai da shi da babanka ba su ga maciji makin babanka ne na ƙarshe wannan kuma duk alheri yana yi maka duk alheri yana yi maka gurgudun iyawarsa to wai sai ka yi ƙiyayya da shi ka yi soyayya da wancan wannan yana yi wa to kamar haka ne misali ne wannan Allah shi maka komai duk abin da kake bukata amma shedan makiyinka ne makiyin babanka shine sanadiyar hitowar annabi Adam daga cikin aljanna to yanzu ka ke Allah ka dawo kana soyayya da shedan shine Allah yake bayani cewa wa iz qulna lil malaika yayin da muka gaya wa mala'iku dukkan mala'iku gaba dai usjudu li adama ku yi sujuda ga annabi Adam sujuda ta girmamawa kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul hijri aya ta 28 zuwa 29 wa iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'udu lahu sajidin Allah ya kai ga yawan mala'iku yace yayin da ubangiji kace mala'iku ni zan halci mutum daga busassan laka min hamain ko bakan laka masnunin mai wari saboda an kima ta an kwaba ta har ta yi wari kuma an ka bari ta bushe shi yasa sassa ya ka buga kaya ce tana kwan kwan kwan shi ya mana sassa Allah ce mala'iku da wannan za halci mutum fa iza sawaituhu idan ni daidaita shi wa nafaqatu fihi min ruhi ni busa masa rayuwata fa qaulahu sajidina ku fadi kuna ne su jura gaba daya to wannan Allah da ya faɗa musu wannan da ya halci annabi Adam Allah ce fasajadu illa iblisa gabaɗansu mala'ikun sun kai sujuda illa iblisa in banda iblis shi iblis kana min aljinn ya kasance yana daga cikin aljanna saboda me abin da yasa shedan bai yi sujuda ba khanahu aslu asalinsa shi ya yaudare yana ganin nashi asali yahi asalin adam saboda mi kulika min marjin min nare an halitta shi daga harshen wuta harshen wuta kasa an kasa wuta kana ganin wannan harshen to wannan harshen da shi aka yi iblis su kuma sauran mala'iku an halitta su da haske haske ka san shi haske baka ya taba shi baka dan taba ka ce bare taba haske ne ya sai dai gashi kada gane ta yau to da shi wannan haske akan shi mala'iku kamar yadda ya zuwa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito hadisin Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin an halitta mala'iku da haske wa hulika iblisu min marjin min narin aka halitta iblis daga harshen wuta sannan hulika adamu min ma wasifa lakum aka halitta annabi adamu da abun gada aka sifanta muku cewa min salsalin min hama'in masnuni fa innal hajati nadaha kullu wa'in bima fi to lokacin bukata ko wace jika za a kakkarɓe abin da ke cikinta wahana hutsawo inda haja to sai ɗabi'arsa ta yaudare shi a lokacin bukata shi a wannan lokacin ya kasance yana ganin yana aiki irin ayyuka na mala'iku don haka ya yi kama da su ya yi ibada ko wace iri tare da su to don haka lokacin da an ka kira su aka yi magana da su na cewa su annabi adamu su yuda suka yi to shi sai ya saba saboda mai saboda na ganin cewa ai ba tsarin su guda ba su da haske aka shi kuma da harshe wuta don haka yana ganin umarnin da aka yi mala'iku bai shahe shi ba da Allah to wannan kuma tun da yana cikin su tare da su ake gudanar da kowane yin aiki don haka ya kamata yanzu mu kaddara mu ce wani mutum wanda ba ɗan sakkwato ba amma sai ta sakkwato ya zauna cikin sakkwata duk lalurori da ake da shi ake da shi ake zuwa masallaci da shi ake zuwa ɗaurin aure da shi ake azumi da shi ake zuwa iri da shi ake dukkan lalurorin da sakkwata ake tare da shi suke amma wancan asali ta waye tauran nan kan tsaye sai gwamnan sakkwato ce duk wanda a ɗan jihar sakkwato duk ɗan sakkwato shi kaza sai ce a to ainihin tun wani ko kuma sai aka baka da kaciya ta dan sakkwato da ƙarfe bakwai ta kai koma hita sai ce a to ainihin ba dan sakkwato da tawani don Allah ya hito jami'an tsaro na bari sa ba su bari shi to haka shi iblis duk da ba mala'iki na ba tun da yana tare da mala'iku komai tare suke don haka duk umarnin da aka ba mala'iku ya shafe shi don haka dai sai kiyin sajada kuma Allah madaukin sarki ya faɗakar da mu nan cewa shi fa iblis min aljinni cikin aljannu yake saboda me ai inna hulika bin nar da wuta akai saboda aljannu an halitta su da wuta to iblis shine baban su shi ma da wuta akai shi ya ce illa iblis kana min aljinni sai iblis wanda yake na daga cikin aljannu mista bai sujudar ba Allah madaukin sarki ya ambaci dalilinsa domin mutum ba zai yi abu ba bai da wata hujja sai dai zama hujja sa ba karɓa ba ce don haka da Allah ya tambaye shi mista ba kai sujuda ba ya ba da hujjarsa kamar yadda Allah ya kai ta wannan hujja a suratul a'raf aya ta goma sha biyu yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin Allah abin da yasa bai masa sujuda ba ni na fi shi saboda Allah ne da wuta kai ni shi kuma da laka kai shi Allah ka kusan wuta ta haikahin laka don ka ba zai mai sujuda ba shi kawai hujjata yana gani ya fi shi don haka kaga sai iblis ya ƙin sujuda Allah ya ce kamar da imamu zahafi ambata da abdullahi dan abbas ya ce kana iblisu min hayyin min ahya'il mala'ika yuqalu lahu al-jinn wato shi iblis yana daga cikin wata kabila wata ko wata kabila daga cikin kabilun mala'iku amma su wayannan ana kira su aljinnu aljannu kenan kuli ko min nar samu an halkin da gotar samu min bai da ra'ayaka tsakanin mala'iku shi iblis asali sunansa kafin kafin iblis din nan ana kiransa al-haris al-haris shine sunansa sannan kuma ya kasance khaziran min huzarin janna yana daga cikin wayanda an kasa gadin aljanna to duka mala'iku da haske an kasa yin ba wannan aljannun ba don haka shi shaitan yana ganin matsayinsa ya yi matsayin shi wa annabi adam alaihissalamu sujuda shi yasa ya yin sujuda to tunda ya yin sujuda sai Allah ce to shi fa wa fasaka an amri rabbi ya fita daga umarnin ubangijinsa ma'ana bai bi umarnin Allah ba saboda idan Allah ya bada umarni a yi to ba za ka kula da shimmina na za a yi din wa za a wa a'a kai dai kawai ta dukkan idan Allah ce ku yi nan to karka dubi nan din nan dubi wacce a yi din shi yasa Umar dan Hadabi radiyallahu anhu wata rana yazo yana tawafin daki yazo ga Hajarul Aswad ya sumultai yace innaka hajaru la tanfa wa la tadur ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك yace kai hajarul azwad ka sani fa kai duki hake ba fa komai yake duki hake baka iya jawo amfani baka iya cutarwa wallahi ba don da daga manzo Allah ya san bace ko da manzo san san bace ka to kaga wannan kawai umurnin Allah ne karkai da aka da wannan duki ne ko wannan kaza ne a'a inda Allah ya ce ku yi da shi kenan ku yi to shi shedan shi na bai gano ba don haka kofa saka an amri rabbihi ya fita daga da'ar umarnin Allah domin kamar da gabatar abin da ake kira alfisku shine alkhuruj fita Allah ya ce afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni shin yanzu shi wanga shedan wanda ya kiwa babanku sujada alhali na umurce shi shi yanzu za ku rike shi da shi da zuriyarsa ya zama su ne masoyanku min duni a madadina madadin ku rike ni masoyi madadin ku rike ni majibinci yanzu ni ke jibinta al'amuranku yanzu za ku bar ni ku ɗauki wanga wanga da ya zan makiyin ku ne makiyin babanku Allah ce bi isa da zalimi na bada tir da wannan musaya wadda azzalumai suka yi na ɗaukar ibilin su aji Allah wannan shi ne matsayi wato ya yi daidai da bayanin da Allah marwakin sarki ke game da alkiyama da tsorace-tsoracen da ke cikin alkiyama da kuma makomar kowa daga cikin ɓangarorin biyu ‘yan aljanna da ‘yan wuta sai Allah marwakin sarki ya tattara su gaba ɗai a cikin suratu yasin aya ta 59 zuwa aya ta 62 ya yi bayanin su gaba ɗaya yace wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam allah ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kaseera afalam takunu takilun allah ce kai wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun kuware yau ya ku masu laifi gohe ta ku koma gefe saboda ranar ce da za a bambanta aya da zakuwa duk masu rashi za a ware su gefe to shi ne Allah ke ce mu ‘yan adam a wannan lokacin alam a ahadi ilaikun ya bani adam shin wai ku ‘yan adam ban yi alkawari da ku ba cewa Allah ta budu shaitana ba za ku bauta wa shaitan ba saboda mai inna hulakun aduhun mubin shi cewa shi dan maki ne gare ku wanda ke yasa take bayyane bai yi wannan alƙawarin da kuma wa ani ibuduni shin ban gaya muku bauta min ni kadai ba ha za siratun mustaqim wannan shine gode bai wanda abin kake ku bauta wa Allah shi kadai wa laqad adalla minkum jibillan kaseera lalle shi shedan ya fatar da jama'a masu yawa daga cikin ku afa lam takunu ta akilu shin ba kasance kuna hankalta ba cewa ga shedan ya halaka mutanen dama amma duk da haka ku kasa halin hankali ku gano cewa shaitan ba abin biya bane sai Allah ce ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ardi wala khalqa anfusihim وما كنت متخذ المدلين أددا الله مدوكين زركي ما أشهدتهم بان هلرتد سوبا خلق أنف خلق السماوات halittar sammai wal ardi da halittar ƙasa wala khalqa anfusihim kai haka nan ban halartar da su halittar kawon wai ma'ana ko yan adam ba ku nan sadda Allah ya halicci sammai da ƙasa sannan kai dan adam baka nan sai da Allah ya halice ka baka halarci wannan ba baka sai da Allah ya kama kai sai da ka ga ka ka to wanda bai san ma da aka yi shi ba sai da ya ga kai dai Allah ce wa ma kuntu muttahidil mudillina alqa ban kasance ina riƙon masu ɓatarwa ya zama su ne abun ƙarfafawa Allah marwacin sarki yana bayan cewa waɗannan fa da kuka riƙa masoya kuka bar bauta min kuka riƙe su masoya ai abinu amsalakun su ma bayi ne ire-iren ku duk wani wanda hake ganin wasu suna bauta suna ganin shi zai cece shi zai masu kaza sun mai sai Allah Allah ce to abinu mislukum bayi ne irin ku la yamliku na shi ba su mallaki komai ba ba abin da suka mallaka kai ba su ma halicce ni ma'ana ba su halarce ni ba a lokacin da nake halittar sammai da ƙasa ba su da ba su shege da nisa da ƙasa ba sannan wala kanu in zaka wujudin sadda nake halittar sama da ƙasa ba su ma gaba daya don haka Allah ya ce ni ne wanda ni kaɗaita da halittar abubuwa duka komi ni ne shi kuma wa mudabbiruha wa muqaddiruha wahdi ni ke tafiyar da al'amarin halitta baki daya ni ke kaddara mata duk da za ta samu da da zai same ta da da zai faru a gare ta ni kaɗai ke kaddara wannan laysa bai fi zalika sharikun wala wazir banda aboki tare a ciki banda wani mataimaki kai wala mushiru har mai ba da shawara banda advisor Allah bai da advisor mai ba shawara akan yi kaza ko ka aika ba Allah ce banda shi wala naziru banda kini wai sauka wanda ke aikin nawa wannan kuma karara Allah madaukakin sarki ya faɗe shi a cikin suratu sababu aya ta 22 zuwa aya ta 23 yace quludul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min shirkin wama lahum minhu min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman azina lahu yace kai ku kira a ranar kyamar Allah da ce ku kirawo wa'annan da kuka yi cewa abin bauta ne ko ma bayana wa'annan da kuka ce su ma abin bauta ne suna iya cetonku wanda ba ni ba ku kira su don haka la yamliku na miskala zarratin fi samawati wala fil ardi ba su mallaki ko da abin da kutan kucin nauyin azarra a cikin sammai ko a cikin ƙasa ma'ana kiyashe da bai wuce girman kiyashe ba a sama da ƙasa ba su mallake shi ba sannan wa malamu fihi ma min shirkin ba su rafi tarayya a cikin sama da ƙasa babu wani wuri wanda Allah ce to nan da ni da ku anta duk na Allah ne wa malahum minhu min zahirin sannan babu wani mataimaki ga shi Allah daga cikin su ba wani wanda ke taimaka ma Allah a wajen aikinsa a wajen halittarsa a wajen zartar da hukuncinsa bai da mataimaki don haka duk wani wanda ke rudanku yana cewa zai cece ku zai ba ku aljanna zai yi kaza Allah ce wala tanfa'u shafa'atu inda ceto ba zai yi amfani a wajen Allah ba illa liman azina lahu sai wanda Allah ya fada ba Allah shi ke ba da dama ba kai ka garin dama ka ce na da wani da wani da wani ku zo na cece ku a'a Allah shi ke cewa ne na baka dama ka ce ciwa ne da wani da wani Allah shi zai baka dama ce ga wanda zaka ce ta nan ba kai ka ganin dama ka ce duk bakin nan ka ba ce Allah ce illa liman azina don haka Allah madaukin sarki ce wa ma kuntu muttakhizil mudillina abda ban kasance ina riƙon masu ƙatarwa mataimaka a wajen ayyuka na ba wani wanda zai taimaka wajen aiki na domin haka duk wani mai batar da mutane wanda za ka ga kenan yanzu zai iya ceto Allah ce ba ruwa na da shi ba zai rike shi mataimaki ba balle ya taimaka min balle ya cece saboda Allah baya bukatar taimako Allah ce yau ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
so ka karanta wannan aya ina ganin kuma lokaci yayi insha Allah nan za mu tsaya in Allah ya raya mu zuwa gobe daidai wannan lokacin sai ka sa karanta wannan aya mara da yau fatar abin makaranta daidai Allah ya ba da ladan daidai kurakure Allah shi yafe wannan hadar da muka yi Allah ya mata albarka ya sa ta zan san gida ga baki daya duk wanda ya ba da tashi gudunmawa wajen tafiyar da wannan karatu ta kowace irin gudunmawa har da zuwa ka saurara dai shi ma ba karamar gudunmawa ba ce domin duk da ake son abu idan a ce kila daga ni sai alaran mu sai mai kimara muka zauna nan muna yi to ba zan ji daɗin gabatar da wannan aikin ba to don haka kowa da kowa ya ba ta shi gudunmawa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa aljanna ta kasance ita ce makomar baki daya wayannan matsalolin da muke fama da su Allah muna tausiri wannan ibadu da muke a cikin wannan wata Allah ka yaye mana wayannan matsalolin ka ba mu da wumin zaman lafiya a cikin wannan kasar tamu ka ƙara yawan tarukan mu sau al'amuran da suka fara sauƙaƙa na abin da ya shafi kama su muna roƙon Allah Allah muna godiya gare ka kuma muna roƙon ka ka ƙara sauƙa mana su wannan azumin da muka fara a cikin ni'ima cikin sauƙi Allah mun gode maka muna roƙonka ya Allah ka dawwamar da wannan saukin da wannan ni'ima gare mu har ya zuwa ƙarshe wannan azumi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah